الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at wa bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na wato 80 da da biyar muna cikin suratul kahf muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to ayat da zamu tashi akan ta wato aya ce ta 85 amma baya yiwa mu fara kan tasiri sai mun koma wato farkon aya ta 83 kenan kiswa ce ta salki zulqarnaini me yasa ake ce mai zulqarnaini mai kaho biyu ko dan saboda kunnan shi suna da girma ne ko ko menene akwai dai maganganu kan wannan amma dai wannan ba shi zamu tsawaita bayani kan shi ba za mu ɗauko kissa inda muka jimma taujihil qira'at sai mu gabatar da shi insha Allah ta'ala yawwa to inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambayar ka game da labarin dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra ka ce zan karanta muku labarin sa kinan ma'ana zan ba ku labarin sa Allah ya ce to inna makkanna lahu fil ard mu mun tabbatar da shi a bayan ƙasa ma'ana mun bashi iko kenan wa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi daga dukkan komi sababan hanya asalin sabab shine wato alhablu an gane ko wato ita ce igiya ma yutawassalu bihi ila shay'i Allah ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama to shi wannan sarkin abin nan fa atba'a sababa fa atba'a sababa wannan wato ita ce qira'ata Abdullahi ibn Amir ad-Dimashqi da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf waɗanda kuma su kufiyuna ne fa atba'a sababa sababa thumma amna thumma atba'a sababa duk wurin da ta tazo a wannan kissoshin wato abin nan suna karanta ta atba'a kenan da Hamzatu qat'in ina fata an fahimce ni sauran ƙurra kuma sun karanta sun mataba'a daga ittaba'a ne bi hamzati wasl an gane ko kinin kaji wani ya karanta sun ma'atba'a wani ya karanta sun mataba'a kinin kira a cikin abin nan sun abin nan in ka diba wato a cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 90 zaka ga bayani akan wannan to idan muka duba waɗanda sun karanta fa atba'a sababan ina fata an fahimce ni da wato hamzatu qat'in an gane ko fi'li madhi ne na atba'a kina af'ala yayi ta'addi ne da mi da hamza sai malamai sun kace to shin shi zai yi ta'addi ne zuwa ga maf'uli guda ko zai yi ta'addi ne zuwa maf'uli guda biyu an gane ko malamai sun yi sabani to idan mun kace yana ta'addi ne zuwa ga maf'ulun bihi wahid kenan sababan shine mi shine maf'ulul maf'ulin shi al-awwal an huta kenan fa atba'a sababan sai ya bi sababi ya bi hanyoyi waɗanda ya dace shi bi an gane ko to amma idan muka ɗauka cewa yana ta'addi ne zuwa ga maf'ulaini kenan sai zamanto sababan shine maf'ulun bihi athani na farkon kuma maf'ulun bihi al-awwal wato an shafe shi wa atba'a amrahu sababan kinan sai biya bi da al'amarin shi da sababi li yusilahu ilayhi dan sababin ya kai shi zuwa ga can maburin shi wannan yana nuna cewa kenan ba ka zama ka ce kawai tunda Allah ya ce zai taimake ka zai taimake ka sai ka yi abinda ake kira al-akhdhu bil asbab mun gane ko to su ko wadanda sun ka karanta sun mattaba'a sababan ina fata an fahimce ni fi'ili mudari'i ne su fi'ili madi ne na ittaba'a ala wazni wato if ifta'a- ifta'ala an gane ko eh, an sanya ta'un da ta'un ciki kenan ittaba'a min al-ifti'al sai malamai sun kace kenan anan bi ma'ana atba'a kenan ma'anar su guda kenan lugha guda ce ma'ana dai ittaba'a sababan da atba'a sababan duk ma'anar su daya ma'anahu iqtafa atharahu kenan ya bi bayan abu wa tabi'a kuma ana cewa tabi'a atharahu idza qasada lihaqa bihi idan yaso ya cin mishi sai zaman to kenan ittaba'a sababan kenan ittaba'a amrahu eh, sababan mun gane ko yawwa kenan nan ma sabanin yana iya zuwa shin yana ta'addi ne zuwa ga mafulin bihi guda ko biyu sabani da malamai to albayin mu da ya bi sababi hatta idza balaga maghriba shamsi sai da yazo inda rana take faduwa wajadaha sai ya same ta taghrubu tana faduwa fi ainin a cikin wata idaniyar ruwa hamiatin mai tsananin zafi an gane ko imam nafi' al-madani da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basriya ne da imamu ibn kathir al-makki da imamu hafs rawi na asim sun karanta hamiatin sauran kuna kuma sun karanta hamiyatin ina fata an fahimta yawwa hamiatin fa'ida an gane ko ala wazni fa'ida sifa ce mushabbiha tana nuna kenan tabbataccen abu hamiatil bi'iru an gane ko ana nufin kenan wato rijiya ta yi laka ko tabo idan kana fi halhama'u ba shi ne alhama'u ba wa huwa qinul aswad wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun an gane ko to shi ko qira'a wato ta qurra saura sun karanta hamiyatin asalin shi kuma hamiatin ne sai an kamar da alhamza ta kuma mi ya'un ina fata an fahimta yawwa ala wazni fa'ila sun kace min hami'atil bi'ru aidan wa asluhu hami'a ubdilatil hamzatu kinan sai ta zaban nan sai zaman to qira'a shi duka guda ce an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun katabi cewa a'a shi hami'atin min qawlihim hami'atish shamsu kinan idza shtaddat hararatuha idan zafin ta yayi tsanani kinan sai kuma fa ma'anaha hamiyatin kinan harra an gane ko yawwa sai suke cewa to a nan babu cin karo tsakankanin ƙira'at ke in an ce hami'atin da hamiyatin duk ma'ana su ɗai akwai cabo ko kuma in muka ce a'a hami'atin mai cabo hamiyatin wadda ke tana da zafi to ai babu laifi tun da hasken rana idan ya buge ta tana iya sai sai zafi to a nan ba yana nuna rana tana sabkana cikin teku ba ba haka ake nufi ba don waɗansu wanda ba sani ba su ce ai Qur'ani ya ce rana tana sabka cikin teku baturi ya ce rana ba ta faduwa ba haka ake nufi ba shi zulqarnaini a inda iya inda ya je a idonka in ka kalla daidai ruwan da ya kai gare su inda bai wuce ba to nan ne wurin da kenan daga nan ne rana take sabka a iya inda ya so ba san ko an fahimce ne ba rana ga irin yadda mutane suke tunanin tana sabka ƙasa ba ta sabka ƙasa koyuwa ne take yi saboda lokacin da ake dare a wani wuri a wani wuri kuma da mi ana rana shi yasa yanzu kamar Niger in kana wajen Difa idan rana za ta faɗi sai kamar kusa gari ka ne za ta faɗi saboda mi saboda babu gidaje babu inda ke tare ka game da ita muna fahimta ta to lokacin da ta koyi a wani wuri ta bayyana a wani wuri shi yasa wannan ba shi na nufin Qur'ani ba rana ta sauka a ƙarƙashin ƙasa mun gane ko yadda waɗansu ke gani sai su ce kenan in mutu ya ce rana ba ta sauka karkashin kasa ba kahiri na ba hakan na ake nufi ba mun gane ko to to almuhimmu wa wajada inda ha qauma ya samu mutane a wannan wurin suna rayuwa in ka diba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam safha ta 597 kaga karin bayani qulna Allah ce sai mun kace ya zal qarnaini ya kai zal qarnaini imma an tu'adhiba ko dai ka azabtar wa imma an tattakhidha fihim husna koko ka riƙi kyakkyawa da su an gane ko kenan kana da zaɓi guda biyu ya ce ƙala Allah ce sai ce amma man zalama wanda ya zalunci ya kafirci ya butulce to fa sofa da azibuhu za mu azabtar da shi sun mai raddu ila rabbihi za a mai da shi zuwa ga ubangijin shi fa yu azibuhu azaban nukra ya mishi azaba azaban take mummuna Allah kai mana tsari nan in ka diba azaban nukran azaban mummuna ayoyin da suke nuna yadda za a yi ma yan wuta azaba a cikin wuta suna fassara ijmalikin da yake wannan wurin ba sai kun fahimta ba wa amma man amana shi ko wanda ya imani dama amma harfin tafsir ce wa amila salihan ya aikata aiki nagari falahu jaza'anil husna an gane ko yawwa to anan muna da wato taujihi daban-daban idan muka duba Imam hafs wanda rawi ne na wato asim da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri shi kuma abin nan qari ne da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta falahu jaza'anil husna kenan sun karanta da tanwini asalin shi jaza'an ne al husna to saboda jaza'an tanwini ne tanwini kuma yana nuna akwai nunu sakina tasbutu khattan la lafzan kenan yanzu jaza'an kaga nunun tana da sukuni ga al husna shi kuma lamun tana da sukuni kuma ana son a hada su tunda hamzatul wasli ba ta aiki sai an kai wa in sakina lil taqaya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hasfuhu ahq in sakina lil taqaya in harafi masu sukuni bi suka hadu faksir ma sabaq to na farkon kasra akai bai falahu jazaanil husna mun gane ba ba a ta falahu jazaal husna ba sai ko mun fahimta ba a qira'a ta wadanda mun ka kawo a tazharu la khattan eh tazharu nutqan la khattan aksi ne mun ka fada yawa tana tabbata a wajen fada amma ba tabbata a rubutu haka ne to sauran qurra sun karanta abin nan falahu jazaa'ul husna falahu jazaa'ul husna suna su karatu bai da wato matsala to idan muka duba waɗanda sun ka karanta falahu jaza'anil husna sun ka ce shi jaza'an yana matsayin a matsayin hal min al-husna an gane ko kenan sai da munto hali ne nami na al-husna akan ra'ayi na imam sibawehi mun gane ko waɗansu kuma malaman lugha sun ka ce cewa zamiri ne wato hali ne na zamiri al-mustakin fil khabar al-aid ila al-husna mun sani ko mun fahimta ba tunda khabarkin da damirin da zai dawo zuwa ga alhusna tunda mubtada ne da khabar an gane ko falahu jazaa nil husna to sai zaman to kenan jaza'an ya koma hali ne na damiri al الراجع في خبري واتو أبنن الحسنى تقدير شي فله الحسنى mun ji ko kaunuha majiziyan biha an gari ko kenan sai zama to majiziyan biha waɗansu kuma sun ka ce a hali ne min damiri al-baris al-majrur billah kenan damiri wanda an kai majarra da lamun wa taqdiru kenan faliman amana wa amila salihan al-jannata halu kauniha majiziyan biha an gane ko tunda shi falahu lamunkin nan tana yi mami domiri jarra amma kasra ba ta bayyana ba saboda mi saboda abdamir abin nan ne mabniyun ne in ma kaga an yi mai kasra lil itba'i ne kamar inda aka cewa bihi ba sani ko mun fahimta ba kenan sai zaman to faliman amana wa amila salihan jazaa aljannata kenan faliman amana wa amil salihan aljannatu ba shine kabar ba to sai mun to halu kaunihi majiziyan kenan halu kaunihi majiziyan yana koma zuwa ga liman haka wannan su malamai sun ka kaddara shi to qira'at da kuma sun ka karanta falahu jazaa'ul husna bila tanwin sun ka ce to kenan yana matsayin mubtada khabaruhu al-jar wal majrur ina fata an fahimta kenan falahu jazaa'ul husna kenan jaza'ul husna lahu nan mugari ya zan mi mubtada da khabar ina fata an fahimta sun ka ce an yi hasfu tanwin lil idafa dama yin akwai tanwini ba a samun idafa ba a samun idafa ya akwai idafa ba a samun mi ba a samun tanwini kuma garan bane kuma ba a samun alif walla dan an kai idafa kitabullahi baka ce kitabunillahi babu shi to sai malamai sun ka tattaura sun ka ce in an ce alhusna falahu jazaa'ul husna in an kai idafa an gane ko to in ana nufin alhusna ita ce aljanna ko ba kadan bane lil ladina ahsanul husna sun ka ce fal idafa lil bayani kenan bayani ne an kai nami na alhusna din sannan kuma in ana nufin alhusna sifa ce ba aljanna ake nufi ba kenan tana a ma'anar ta amma to fal idafa min idafati al musabbib ila sabab kenan falahu jaza'un abin nan alhalul husna ai alhasana falahu jaza'ul kalimatul husna wa hiya kalimatut tauhid shi da sakamakon mi kalimatut tauhid kaga an yi idafatu almusabbib ila mi ila sabab tunda kalimatut tauhid ita ad-dalil mi a samu wannan jaza'ul mun gane wannan da kyau ka gakka tai wajen karatu kawai ka zo ka ce ka wuce haka abin da ka gada ba to sai Allah subhanahu wataala ce wa sanaqulu lahu min amrina yusran yace zamu ga ya mishi magana mai sauki eh in kana da imani da ba sai ka ji tausayin masu imani in kuma imanin ka ya karamci ko kai kafiri na sai ka rinka kausa samun mu'minai kuma kana ba kafirai magana mai dadi kiran kaga ka lalace Imam Abu Ja'far ya karanta wa sanaqulu lahu min amrina yusura yusura yayi ma sinun damma wannan bai canza qira'ati ya ce sun ma atba a sababan ko ba karan bane to mun faɗa tun lokacin da muka fara bayani imam ibnu amir ad-dimashqi da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta sun ma atba sauran qurra kuma sun karanta mi sun mattaba kuma mun yi bayanin i'rabin su ko ba karan bane kenan wannan ba sai mun sake komawa akan shi ba a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 188 zuwa 189 sun kace kowace qira'a daga cikin waɗannan qira'at yin an yi taujihin su ita qira'a thumma atba'a sababan malamai sun kafa mata hujja da abin da yazo cikin alqur'ani a cikin suratul shu'ara aya ta 60 fa atba'uhum mushriqina atba'uhum ko ba garan bane sun kace ana cewa atba'atu rajula ai alhaqtuhu khairan aw sharran na rishkar da alkhairi zuwa gare shi ko sharri an gane ko illa kuma Allah ce illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shahabun saqib ita ko qira'a thumma taba'a sun kace akwai tamkarta an gane ko wattaba'a mil wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim hanifa ina fata an fince ni yawwa kuma kaga Allah ce famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duka dai waɗannan abubuwan za su tabbata a cewa alkur'ani ga sunan karara sai wanda bai da niyyar karba ya ce to hatta idan balaga matsali a shamsi sai da ya zo inda rana take fita nan ma ana nufin inda rana take fita daidai inda ya kai masali kuma fita tun da ko ina rana tana bayyana a duniya waje da hata tsulo ala kaumin ya iske tana fita ne akan waɗansu mutane lam na ja'allahum min duniya sitra ba mu sanya sitra ba tsakaninsu da ita an gane ko wasu malamai suka ce kamar mutanen daji ne ba su da ilimin yin sutura tana yawa ko suna daura walki ko ko suna cirar ganye su sa ga jikinsu sai zama to kenan abin nan to kaga abin mamaki arna ma na daji sai ka iske suna cirar ganye suna samun al'aurar su mun gane ko amma ga turawa suna kira ai mazhaba ta nudism mutum ya tayi tsirara kenan har da mutanen daji sun hisu sun hisu kuma ya Allah kai mu sani to Allah ce kazalika kamar haka ne wa qad ahatna bima ladayhi khubra mun kewaye sani da shi duk abin da yayi ba wai ya tsare mu da bane mun san duk abin da ke gudana summa atba'a sababan mun kace imam ibn amir ad-dimashqi da asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun sun karanta summa atba'a sababan sannan ya ci gaba da tafiya ko ya ci gaba da sanya al'amarin shi yana masa sababi yana bin asbabukin da Allah ya ce hatta idza balaga har sai lokacin da ya kai an gane ko baina saddaini as-saddu shine wato kana iya cewa dam ko kafa abin da toshe wani abu saddaini muna gane ko yawwa to idan muka duba hatta idza balaga baina saddain imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imam hafs rawi na asim sun karanta baina saddaini sauran qurra kuma sun karanta baina suddaini ba sai kuma fahimta ba eh zaka ji su yawwa malamai sun kace lugha guda biyu ne in an ce saddaini an ce suddaini duka dai abu guda ne waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan ko waje Allah min bayna aidihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a in an ka ce sad bil fathi an gane ko li fi'l al makhluq abinda halitta ta aikata in an ka ce suddan an gane ko sun ka ce ismul li fi'l al khaliq abinda Allah yayi kina an ce sad abinda mutun yayi sud abinda kuma Allah ne yayi shi ba sai ko mun fahimta ba yawa sun ka ce kuma dalilin su saboda shi al maftuh masdar masdar ne saddan dallun ala al huduth yana nuna abu ya abu ya faru shi ko wal madmumu ismun suna ne fa huwa nisbatun li fi'lil khaliq amma dai sun kace wasahihu la farqa bainahuma ba wani bambanci domin an ce fi'lil khaliq da fi'lil makhluq dan an ce saddan ko suddan yana yiwa da umarnin Allah an kai shi da kun fa yakun ko ko Allah ya sanya wani bawan shi ya aikata kina wannan babu ne abin damuwa al muhimmu saddaini ko suddaini da ya zo wajen wannan kafa ko kuma dam waje da min durihi ma kauman ya iso waɗansu mutane la ya kaduna ya na kaula ba su yi kusa ba su gane magana ba wai ba su gane ba na fata an fince ni sai dai imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la ya kaduna ya an gane ko yawwa la ya kaduna ya kinan mudari'i ne na faqiha yafqahu kinan ba sa fahimtar magana sannan kuma an karanta abin nan la yakaduna abin nan yufqihuna ba yafqahuna ba afwan qira'a ta hamzar kisa'i da khalaf bi dhammi ya'ini la yakaduna yufqihuna qawlan ba sa su yi kusa ba su ganar da mutane magana tun da nan sai zaman tofi ne muta'addi an ƙara alhamza in an ce faqiha yafqahu thulathi ne afqaha yufqihu ruba'i ne an ƙara alhamza kuma litta'addi nan tana ba da ma'anar ta'addi sai zaman to kenan nan la yakaduna yufqihuna ahadan qawlan kenan ba su iya ganar da wani mutum sun yi kusan ba su iya ganar da mutum wata magana kenan sai zaman to na farko la ya kaduna ya fukahuna ba sa iya fahimta kenan yana musu magana ba sa fahimta la ya kaduna ya fukahuna su ma in suna yi ba su iya ganar da mutum magana su tana da wahalar ganewa ina fata an fahimci ni kenan waccan qira'a la ya kaduna ya fukahuna sun ka ce tanfi qudratuhum ala fahmi al-khitab ita ko la ya kaduna yufqihuna tanfi qudratuhum ala al-ifham ba sa iya fahimta yana musu magana su ma da wahala su ganar da mutum ba wai ba su magana ba su fahimta ne kuma la ya karu ne ci sun wato musu yi kusa ba su ganar da mutum in an ce shi fi'ili na kada inda yake da matsala in an ka kore shi ya tabbata in an ka tabbatar da shi ya kore ana ramba ka zo sabuwa eh in ba su yaki ba wani lokaci amma dai abin sun ka ce kawai haka shi ka tahiya kada ya kulu ana ramba ya kada ya kulu ya yi kusa yi mi ya ƙuru ya ce to ya can maka da ya ƙuru maka da bai yi kusa ya ce ba amma ya ce Allah ce fa zaba uha wa maka du ya fa'aluna wallahi larabcin na in ba a gane shi da kyau ba akwai matsala gakka sai ka kwashe littafai baka gane larabci baka ce kai karatu in an koyo karanto ina ganin zaka ji babu dadi sai ka tsaya ka gane ka'idar ilimi sannan kake iya bayyana a ilminci amma in baka gane baka tsaya kan zabu da dan yanzu internet ko shugaban kasar Amurka ana kai ma hari ka san to da sun fude ku to har shi ana iya kai hari a cikin internet balan tana kai shi da da makamin doki da ya to sannan kuma an ce faqiha yafqahu ya nemi ilimi amma an ka ce faquha yafquhu da kaji fili ya zo da faula yafqulu ya kuma af'alu sajaya abin yaron dabi'a karuma yakrum fa huwa karimun faquha yafquhu fa huwa faqihun ka bambanta kullu in ka ga fi'ili ya- kuma kullu in ka ji ya zo faula to mudari'in shi don ma zai doka an ƙari idai na gaya maka to su waɗannan mutanen da zarka ne iske waɗanda ba su- ba- ba sa iya su fahim- su fahimta kuma su ba ba su yi su fahimtar ba ƙalu sun kace ya zalƙar naini ya kai zalƙar naini kaga wannan yana muke cewa suna iya yin magana amma da wuya kuma suna iya ganewa amma da wuya don inda ba sa magana ne kwata ko ba sa ganewa kenan babu zancen magana tsakanin shi da su qalu sun kace ya zal qarnain ya kai sarki zal qarnain inna ya ajuja wa ma'ajuja lalle ya juju da ma'ajuju ko imam asim ya karanta ya ajuja wa ma'ajuj saboda alhamza tana da mi tana da sukuni sauran qura sun karanta wato inna ya juja wa ma'ajuja ba tare da alhamza ba shi yasa mutane mu suka cewa in ya juju wa ma'ajuju to wata kabila ce zance mafi inganci wasu ƴaƴan annabi adamu ne wani lokaci ne Allah ya sha bakance su an gane ko su yake cewa ya juju wa ma'ajuju waɗanda Allah ya bayar su can a cikin suratu uh, al-anbiya hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun mutane da masu yawa kowa su banna a bayan kasa sun kace yu- mufsiduna fil ardi banna suke yi a bayan kasa fa hal naj'alu laka kharjan shin yana yiwa mu sanya maka haraji ma'ana abin da zamu fitar mu baka shine kharjan muna gane ko imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fa hal naj'alu laka kharajan shin za mu sanya maka haraji kaji da nan na baran bahaushe samu haraji an gane ko to waɗanda sun ka karanta fa hal naj'alu laka kharjan malamai sun ka ce kenan da kharajan duka ma'anar su daya amma waɗansu sun ka ce a'a eh in an ka ce kharjan ina fata an fahimce ni sai ya zamanto masdar ne kenan kharaja ya khruju kharjan in an kace kuma kharajan sun kace kenan shi kharjan sai zamanto masdar ne eh, na nuna aikin fitarwa muna sanya maka fitarwa shi kuma kharajan lima ya khruju yukhraju min al-mal abinda za a fitar na dukiya waɗansu malamai sun kace a'a in an kace kharajan ma yuj'alu min al-mal min ghairi qasdi at-takrah kenan in an ka ce fa hallaji aluka kharjan za mu sanya maka haraji abinda za mu baka so daya kuma in an ka ce kharajan abinda ake basuwa akan kowane mutum ma'at takrar sun ka ce kenan tare da abin yana maimaituwa ina fata an fahimce ni kenan dai kaga malamai wasu sun bambanta tsakanin su su dai abu guda ne fa hal naj'alu ika kharjan ko kharajan almuhimmu dai ko mun ce za su sanya mai wani abu da za su bashi so daya ko ko abin da zai maimaitu har su biya irin yadda yanzu ake yin abubuwa na ayyuka na duniya wata kasa ta zo sai ta yi muku wani abu in ta yi muku wani abu sai a kiyasta kuɗin shi in an kiyasta kuɗin shi sai a ce to za ku rinka biya kaɗan kaɗan sai kun biya ba sani ko mun fahimta ba da wannan ne kasashen turawa sun kawo cikin bashi ta yanka ce suna da arziki sai ka iske wani abu an gina shi amma shekara ɗari za a yi ana biyan shi an gane ko musamman kuma 'yan siyasa wanda ba su tausayin al'ummomin su da shugabannin da ba su tausayin al'ummomin su sai zo su ciwo irin waɗannan ba su suka sai ka iske duk ayyukan da an kai ma ƙasa gaba ɗaya bashi na sai shekara ɗari za a biya da dukiyar wa za a biya da dukiyar al'umma a gani wannan ya kamata a yi hattara da irin waɗannan bashe-bashen galibi in kasa tana da arzikinta a yi haƙuri a fitar a rinka ginawa kaɗan kaɗan saboda shi bashin turawa kullum karuwa da suke tare da ni tare da riba to an kai an kashe mutane su kuma ba imani gare su ba ko da shekarun ɗari sun ƙare kuma dawowa da su shi yasa sun kai da sun ka ga yanzu zaluncin sun ba kasashe yanci yanzu kuma ba su da izinin su mamaye kasashen sai sun ka kirkiro a ba kasashe bashi ana ba ku bashi kuma bashin yana karuwa kaga har yanzu dai suna nan suna sata arzikinku a fakaice don haka ba bashen nan ba abubuwa ne wanda ya kamata a ba su karfi ba a'a abin da gare mu mu sayar mu gina kasashen mu bashi in ba dole ba ai ba su ne ko ba karamar yaran ba to amma saboda wadansu suna son su ji daɗi sai a kwaso bashin kuma wani lokacin ma aikin ma ba ai ba sai su rarrabe kuɗi su ji daɗi ina fata an fahimce ni an tambayi wani mallami a Najeriya wai ba su sukan da wai eh, shugabanni suke cewa wai a lahira ya an ta yi wa wa zai biya bashi ya ce wanda ya ciwo shi an gane ko sun ka ce ala an taji ala bai da wa bai sadda kamar yadda muka faɗa eh, imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da kuma imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam ibn kathir al-makki al-qari wal-muqri da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ala an taj'ala bainana wa bainahum wato saddan sauran kuma sun karanta suddan ina fata an fahimce ni kenan ka sanya wato abin nan kamar a ce wato katanga kenan wanda za ta taushe shamaki kenan to qala sai yace ma makkanni fihi rabbi khair abinda Allah ya bani iko akan shi shine mafi alkhairi daga abinda za ku bani ko ba kadan bane imamu ibn kathir al-makki ya karanta ma makkanani fihi rabbi khair kinan yayi fakkul idgham ma makkanni idgham an yi tashdid ma makkanani fihi rabbi an yi an yi fakkul idgham duk dai ma'anar su dai shine abinda Allah subhanahu wataala ya bani iko khairun shine mafi alkhairi muna gane ko yawwa sai ce to fa a'inuni bi quwwatin kuma ku taimake ni ka gani ba laihi bane a ce a taimaka ma gwamnati amma in cikin cikin aikin da zai gina al'umma ne mu kuma shine abin da mutane suke gani sai a ce gwamnati gwamnati yo waye gwamnati ku ƴan kasa ku ne gwamnati in ya zama to kowa bai kawo gudunmuwa game da ƙasa ya zai ƙasa su ci gaba waye gina ƙasar America ƴan America na su kasa su gina ƙasar su waye gina ƙasar China ƴan China na sun kasa sun kai aiki sun yi da ƙasar waye gina Faransa ƴan Faransa na sun kasa sun yi da ƙasar Faransa amma wai shi na Africa ne yake wai da Faransa da America su to su gina mai ƙasa ta yi to ai hakkiya mata hayaniya da kai a'a ku tashi yan afirka ku nemi ilmi ku yi mu'amala da kowa akan tsari amma wani bai zakuwa shi zaka barawan zinariyar kasa ku da arzikin kasa ku zai kwashi gina muku kasa ku tsara nan har duniya ta tashi don ku ci gaba ya ce to a ainu ni bi kuwatin aj'al bainakum wa bainahum radman kenan don sanya katanga ta karhi an gane ko sai ya ce ni atuni zubural hadid ku kawo min faraguzai na karfi ko guntayen karfi an gane ko ina fata an fahimce ni yawwa atuni ku kawo min abin nan imam shu'ba ya karanta ituni ku kawo min ituni ku zo min an gane ko kiran nan sai da manto sai an kaddara ba'un ituni bi zubaril hadith kiran sai da manto an shafe harful jarri saboda a larabci wani lokaci ana isha harful jarri in an zo sai a kaddara shi kamar yadda Allah ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa ajiltum amra rabbikum ai asalin shi a'jiltum an amri rabbikum dan cikin suratul qaha ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa mun gane ko to ituni ko atuni kenan shi ko atuni dama atahu wa atahu Allahul mulka wal hikma ku kawo mini guntayen karfi ina fata an fahimce ni hatta idza sawa sai da ya daidaita baina sadafaini an gane ko imam ibnu kasir al-makki da imam ibnu amir al-dimashqi da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta baina sudufaini an gane ko an gane ko yawa bainat mi sudufaini kina ayi masadun damba ayi madalun damba imam shu'ba wanda rawi ne na asim shi ya karanta sudfaini sudfaini yayi madalun mi yayi madalun mi sukuni ina fata an fince ni sauran kuma sun karanta bainas sadafaini to eh malamai da suke taujihi sun ka ce akwai baina sadafaini sannan kuma da baina sudufaini da kuma baina sudufaini sun ka ce dukkan su lughat ne ina fata an fahimci ne ma'ana larabawa ne suke faɗin irin wannan zaka isa akwai sabanin wasali sun ka ce to wa kulluha lughat kenan lugawi ne larabci wanda sun ka karanta baina as-sadafaini an gane ko shi ne kenan luga ce ta tamim wasu larar ake ce ma tamim baina sudfaini sun ka ce luga ce ta himya wata kabila ake ce ma himya an gane ko imam al-alusi cikin tafsirin sa ya kawo wannan amma imam al-farra wanda shi ma malami ne na luga yace al-fathu dan an ka ce sudfaini luga ce ta al-hijaziyin ad-damm kuma luga ce ta wato quraish an gane ko yawwa kina an ce sudu faini shi ko an ce sub faini an kai ma sadun damma an kai ma dalin sukuni lugha ce ta ghairahum kidan ba lugha ce ta hijaziyin ba ba lugha ce ta quraishiyin ba almuhimu da duk qur'ani ya kawo su na'am hatta idan sawa baina sudufaini manya manyan kamar duwatsu guda biyu ya kai ta katange shi kenan daidai da kololuwar su an gane ko kala atuni mi ufriqa alaihi qitra yace to qalan fuhu yace ku kwasa wuta hatta idza ja'alahu naran sai da kan maida shi wuta dukin yan narke qala atuni ufriqa alaihi qitra yace ku bani in zuba mishi alqitru wato shine bakin karhi gaci ma'ana saboda in an narke shi kamar karfe in an kasa kuma wani karfe narkakke sai shi ne sai zama su kamar kasa ce kamar laka ce wanda za a kwaba don saboda mi don saboda a yi gini da ita ka ji katangar da ya musu qala atuni ufrigh alayhi qitra kaga zai zuba mishi to a karshe sai ce fa masta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba idan muka duba fa masta'u an yadharuhu imam hamza ya karanta famasta'u famasta'u kina asin shi famastata'u ne sai an ka dauki ta'un an ka maida ta koma mi ta koma ha ta koma ta koma ta'un kina sai da mutu asin shi famastata'u ne sauran kuma sun karanta famasta'u kina an shahimi an shahi ta'un din babu ta famasta'u an yadharuhu ba su da iko su ketaro wannan katangar da yayi an gane ko wa mastata'u lahu naqba na biyu din babu sabanin qurra kiran ba za su iya naqban ba su yi su huda shi malaman da suke tawjihul qira'at in kadiba abin nan da ta balaga ta alqur'ani suke cewa in mun kai da qira'a ta hamza tunda mun ce shi ya karanta famasta'u kenan na akwai ta'u in muka dauki kira'a ta jamhur fa masfa'u an shahe ta'un sun ka ce saboda ƙetarawa an gane ko ba ta da wahala irin mi irin kwasak ko kunda ko burma katanga ƙarhi ko yi mata abin nan kusuwa ko sai ce fa masfa'u ya kafi ili mai sauki alarma an yadharuhu su hau ta sama wa mastata'u lahu naqaba amma da yake fasa shi abu ne mai wahala sai kawo ta'u ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to sai ya ce qala hadha rahmatun min rabbi kenan wannan rahama ce daga ubangiji na wannan kokarin da Allah ba shi iko yayi kaga masu hankali in sun kai wani abu waɗanda adda imani sun kasa abin da suka yi ba su ya kokarin su da النبي سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر شيسا قومي كتب بفضل الله ورحمته وتوفيقه أما مو من كذا من كذا كذا كذا كذا كيو إموا kaji karu ne ce inda ma'utitu ala ilimin indi eh yi ta ce Allah ya kyauta Allah ce to fa idza jaa wa'du rabbi kidan shi zarkare ne yake magana Allah ke bada labari ya ce idan alkawalin Allah ya zo ja'alahu daka'a an gane ko da imam asim da hamza da kisa'i da kharaf al-kufiyu na kenan in ana zancen qira'at al-ashra in kuma qira'atu sab'a ne shi kharaf bin ciki sai kuma rawi na hamza to fa idza ja'a wa'du rabbi idan alkawalin ubangiji na zo ja'alahu daka'a sauran qura sun karanta ja'alahu dakkan idan alƙawarin Allah ya zo zai zan dakkan ina fata mu ce ni ya an ce dakkan kenan sai kuma madkukan kenan wata likal masdar dakka ya dukku dakkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka mun gane ko kenan sai mutu masdar ne urida bihi ismul maf'ul madkuk kenan zai zama to abinda an kaliki ka gane ko sauran kuma sun karanta dakka'a zai koma daidaitacce kamar tozon raƙuma wadda kamar raƙuma ce wadda ba ta da tozo dabanta da gabanta da bayanta duka ɗaya ne shine dakka'a kenan kan naqati dakka alramma to wannan shine idan muka duba cikin majalatul tadabbur a shafi na 78 an gane ko da suka zo karkashin wannan matsala din sun kace to kenan a cikin ilimin balaga muna ji ko sun kace yakunu tashbihu balighan tashbihi ana kiran shi at-tashbihu al-baligh wanda ya kai mutuka ko idza lam tuzkar adatuhu in ba a kwadi adatu ba abinda za a aiki shi kina harafi ko ko abinda ko suna ko ko ko harafi wanda za a yi tashbihi da shi kamar yanzu misali kaga in kace muhammadun mislul asad kaga mislu suna ne amma adatu ne na tashbihi ko ko muhammadun kal asadi kafun harafi ne adatu ne ta tashbihi to in ba a faɗe su ba wala wajha shabahi kuma ba a wajen faɗo wajhu shabahi ba wajhu shabahi kaga an kace muhammadun eh, mithlul asadi fi shaja'ati fi shaja'ati shine wajhu shabahi to in ba a faɗi wajhu shabahi ba ba a faɗi adatu shabahi ba ya zama at-tashbihu al-baligh haka sun kace to madalla sun kace to idan wa shahidu hadhihi alqa'ida fi kitabillahi ta'ala shahid wanda yake tabbatar da wannan ka'ida a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyya fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan sun kace an karanta da dakka'a bi alif ta'nifi bi alif ta'nifin mamduda kamar yadda mun ka wadi da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta dakka'a ko sun kace wa huwa tashbihun baligh an kamanta shi da shine ake kira tashbihul baligh a cikin ilimin balaga tashbihi wanda yake mutuka haifu shubbiha radum an kamanta wannan katanga da zurqalaini yayi ta karfi binaqatin dakka da taguwa wanda ke dakka banta ya daidaita da tozonta mustawiyatu zahari kinan banta ya zamanto daidai la sanama laha ba ta da tozo shine sanam ko wa taqdiru sun kace yadda za a kaddara an gane ko ja'ala rabbir radma kenan ubangiji na zai sanya wannan katanga ta karfe kana katin madkukatis sanami kamar dai taguwa wadda an madkukati kamar a ce an niki amma ba a ce an niki an daidaitar da tozonta daban ta ba kamar ba ta da tozo kenan wa wajhul balagati fi tashbihi shi ko wajhul balaga an gane ko wajhul tashbihi kenan annal mushabbaha shi abinda an ka kamanta yakadu ya yi kusa ya kunu annar mushabbaha ya kado an yasira ya yi kusa ya zamanto tamka fi rutubatul mushabbahi bihi a matsayin abin da an ka kamance kira da shi kenan yadda abin zai daidaita kamar dai yadda tozon ban taguwa ne yadda daidaita kenan ta huskar daidaita sun kai kamance kiriya an gane ko ta huskar ki zama sun zammi abin da aka ce ma libir ko abu ya zama to daidaitacce to ta da an kai abin ga shi yasa an ka ce ja'alahu dakka'a ba ana nihin zai mai da shi tozo ban abin nan ba ban taguwa ana nihin zai daidaitar da shi kamar yadda daidaitar da ban taguwa wajen daidaituwa na sun kai kamar ciciniya kaga an shahe wajen daidaituwa an shahe kuma harafin kan dakka ko mislun naqati dakka sunan shi al-rammi at-tashbihul bari ka rike shi ha to akwai wasu kalimomi waɗanda ba sai mun ja bayani cikin su babar mu gani aya ta 104 amma sai mun koma ta 102 inda Allah ce kul hallu nabbi'ukum bil akhsarina al a'mala duk da yake wasu yana da bil akhsarina naqal kuna son ba ku labarin waɗanda sun kai hasara aiki Allah ce alladina dalla sa'ihum fil hayati dunya wanda aikin su ya kwaci a cikin rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a imam wato ibn amir ad-dimashqi da imam wato asim al-kufi da imam hamza al-kufi da imam abu ja'far al-madani sun karanta wa hum yahsabuna sauran sun karanta wa hum yahsibuna su ne waɗanda suke zaton duk ma'anar ba ta canzawa annahum yuhsinuna sun'an suna kyautata aiki ashe aikin banza na suka yi eh suna gina na ana mai da kasa ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim Allah ya tuwa sun kafirce ma ayoyin ubangijin su ne wa liqa'ihi kuma sun kafirce ma haduwa da Allah fa habitat a'maluhum Allah ce to an bata ayyukan su fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu dora musu ran tashar kiyami waznan ba nan wasu malamai suka ce nan kenan ana nufin su laihin su ya kai inda kahin ma ba sai an dora akan mizani ba an sai yan wuta ne wasu kafiran wasu kuma suka ce a fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba su da wani kima a wajen mu na alwazn sai zaman to ma'anawi amma ba shi ke nuna babu ma'auni ba kamar yadda mu'tazila suke cewa babu ma'auni na tashin alkiyama a akwai ma'auni na fata mun fahimce ni akwai ma'auni na aiki akwai ma'auni na takardun aiki akwai ma'auni na shi mutumin da ya aiki uku na tab Allah ya samu dace to Allah ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru go wannan wancan sakamako da ka gani dalilin shi bima kafaru zalika wancan jazaohum sakamakon su da yasa sun ka shiga jahannama jahannamu an gane ko yawwa Allah ce to bima kafaru ha saboda sun kafirci wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa so dake ayoyina da abin nan ko huzwan da wa rusuli da manzanina ko huzwan abin yi ma izgidi ina fata an fahimce ni akwai sabanin qira'at wajen karanta shi da da abin nan huzu huzu huzu an na fata an fahimta yawwa to wannan da huzu an da huzuwar wannan duk babu wani abin nan kenan huzu an mahzu'an bihani abin yi ma izgidi in za a yi taujihin shi na balaga yawwa to kafin wannan abin da ya kamata mu kara shine abu guda abin nan zalika jaza'uhum bima kafaru ko zalika jaza'uhum jahannamu bima kafaru alaikum salam can kuma in ka diba cikin suratul isra'i an gane ko akwai mai kama da wannan an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce zalika jaza'uhum bi annahum kafaru bi ayatina can zalika jaza'uhum bi annahum kafaru bi ayatina nan kuma zalika jaza'uhum jahannamu bima kafaru sannan kuma wattakhadhu ayati wa rusuli huzuwa in ka diba can cikin abin nan aya ta 56 akwai wattakhadhu ayati wa ma unziru da abinda an kai musu gargadi da shi to ai abinda an kai musu gargadi da shi nan ai shine ayoyi sai ya zamanto ko dai zamanto ayati nan ayoyin Allah kauniya ake nufi sun rike ayoyin Allah na halitta wa ma unziru da abin da an kai musu gargadi da shi ko kuma wattakhadhu ayati sun rike ayoyin Allah da an kai musu bushara da shi wa ma unziru da wanda an kai musu gargadi da shi ko kuma wattakhadhu ayati sun rike ayoyin Allah ash-shar'iyya da al-kauniyya an gane ko dukkan su sai an ka ce wa ma unziru sai an kai zikrul al-khas ba'd al-am saboda ayoyin da suke gargadi sun shafe su ya kamata su yi hattara nan ko sai an ka ce wattakhadhu ayati wa rusuli dan ba a ce wa ma unziru ba hada mai hada al-qur'ani kenan wa ma unziru shine na farko a aya ta 56 wa rusuli kuma wattakhadhu ayati wa rusuli shi ko shine a aya ta 100 wato da shidda kenan sai Allah ya ce to innal ladina amanu wa amilus salihat wadanda sun kai imani suka aikata aiki nagari kanat lahum jannatul firdaus nuzula aljanna alfirdausi ta zamanto masauki gare su Allah ya sanya mu daga cikin su eh cikin firdausi ma muna son mu samu can sama sama ka tsere ma halaka shikenan kun gane ko sai Allah ce a khalidi na fiha suna masu dawwama ana masu kaddara ma dawwama a cikin ta la yabghuna anha hiwalan ba su neman canji asalin alhiwal shine abin da zai jujjuyawa a to kana cikin jin dadi da karshe mi zaka ne ba kuma ko ba karan bane to kahin mu je aya wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta shine cewa ya kamata mu gane nan Qur'ani yana da wani uslubi da ake cewa min uslubul muqabala in an ka kawo abu sai a kawo kishi ya shi to nan gashi nan ta bayyana da yace qul hal nabiyukum bil akhsarina al a'mala kaga kun gane ko alladhina dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وأنك مغنى كافرين أم متقو to sai an ka ce innal ladina amanu amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula cikin qur'ani irin wanga yawa gare shi ka riki tun daga bakar hanna sai kana ganin shi wurare daban-daban in ka iya kawai sai ka riki shi na fata an furce ka ji da yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa wa واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون ستمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مقابلة كده سيكا يوصل قريبا غالبا can cikin bakara da yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu satami wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara satami uiddat lil kafirin kaji suko wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-muqabala bayna al-iman wal kufr wa bayna al-mu'minin wal kuffar wa bayna al-janna wan nar bayna al-adad na kari to sai Allah subhanahu wataala ya ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kace ne da dai al-bahru teku midadan ya koma taddawa abin rubutu kenan li kalimati rabbi ga kalmomin ubangiji na a ce za a rubuta su to lanafida al-bahru da kogi ya kare ko teku qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare imamul kisa'i da imamu hamza da imamu khalaf sun karanta qabla an yanfada kalimatu rabbi ba qabla an tanfada ba to da ma kalimat muannas ne mulhaq ne bi jam'i mudhakkar salim muannas ne ghairu haqiqi kenan yudhakkar wa yuannas kafin kalmomin ubangiji na su kari sai Allah ya ce walau ina bi mithlihi madada ko da mun zo da wani madadin shi ashe madadi ashe larabci da malam Bahaushe dauka madadi an gane ko ko da sun zo an kawo wani teku madadi to wannan ba shi ke nuna ya an kawo wani madadi ba kalmomin Allah za su ƙari ya ce walau an nama fil ardi min shajaratin aqlamun cikin suratul qur'an da dai a ce duk itacen duniya an maida su alƙaluma wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin a samu teku bayan shi kuma yamudduhu abinda zai ƙara mishi sab'atu abhurin teku bakwai kina a ƙara teku bakwai a ce za a rubuta ila kalmomin Allah ma nafidat kalimatullah kalmar Allah ba su kare ba to nan an samu guda can kuma an samu mi nan an samu guda an samu karin guda sun zan biyu can kuma an samu guda an samu karin bakwai sun zan takwas ko to ba ana nuhi yau an kara ba za su karewa ko da teku dubu dubu dubu dubu miliyar miliyar miliyar miliyar za a karewa ilimin Allah bai da iyaka bai karewa nan mubalaga ta nan kaka tai shirme ka ce a to kina an kawo na tara kina ana samu a cikin mu yakuki ilimin Allah gigi ta ce to wagga aya bari mu cike da ita dai tunda yake babu tawjihul qira'at na ma'ana a cikin ta qul ka ce da su inda ma ana basharun mislukum ko ni mutun ne inda ma tufidul hasr ni mutun ne mislukum tabkarku amma bambanci na da ku yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ana min wahayi cewa abin bautar ku abin bauta ne daya Allah subhanahu wata'ala mun gane ko waɗansu sai sun ka tashi sun ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane an ka ce na hujja ku sun ka ce qul ka ce da su inna tabbat ma ana basharun mislukum ma nafiya ce ni ba mutum bane ta makaku a ga nasaru da nazamu ga ayu suna cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ko baka nan bane wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am qalat lahum qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum ga qur'ani zahiri je ka tayi zuwa wani nasaru da nazamu eh eh zuwa kame kame ka san mutum in bai da imani ko kuma yana son sai ya kawo sabon abu sai shi wada cikin halaka ko sai an ji sunan shi Allah ce to fa man kana yarju liqa rabbih duk wanda yake son ya hadu da Allah ma'ana nan ba haduwa da Allah ba shi hadu da Allah daidai sai mai dadi Allah ce to fali amal amalan salihan ya aikata aiki na gari ya zama to yana da aqida musulmi ne mai aqida wanda babu kahirci cikinta an gane ko ya yi don Allah sannan kuma aikin ya tabbatar da cewa cikin ƙur'ani ko suna akwai inda an ka samu an ka ce a yi wala yi shirik da ibadati rabbihi ahada kai yayi shirka a wajen ubangijin shi ahadan da wani mutum guda ko mu ce wani abu guda na ahadan na kiratun fi siyaqi annafi tufidul umum kaji abin da malamai sun kaci to ga dukkan alamu ina ganin dan ya kamata mu ja burki saboda lokaci ya tafi abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh